أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات نعم بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعد وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين العلا للدين هم عضد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من غير أن يعدلوا عما إليه هدوا أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلها أبدا حد ولا أمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باي هكا ينقوى نتكن ونن غريمي البركة غرين جدا رمجي إنا إسر مكو دغيسوا ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato shababa gidan rumji salamun alaikumu fa inni akukum min maradi u'abbiru shababa gidan rumji isma'uni fa innani unashidukum billahi an tatafakkaru عليكم حقوق للعباد أجلها تعهدهم بالعلم فالروض يكثر ولا تيأسوا ما خاب أصحاب ملة إذا ما تواصوا بينهم ثم شمروا قصارى مناق وادكم أن يرى لكم يدا تجتني علما وتنهى وتأمر وما ضاء حق لم ينم عنه أهله وما ناله في العالمين مقصر أيو muna ishirin da bakwai ga watan Zulhijja, wata na goma sha biyu a jerin watannin Musulunci. Hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai tarin yawa, wanda da rahama shi, da ƙaddarawan shi, da tausayin shi, da ganin damar shi, da izinin shi, da yardan shi, ya ba mu ikon shigowa cikin wannan gari mai tarin albarka a ƙarƙashin gayyata ta aure, da Allah ya azurta wasu bayan Allah da samun shi. Muna masu buɗewa da addu'a Ubangiji Allah ta'ala ya kwararo albarkoki da alkhairori a cikin wannan aure. Allah ta'ala ya sa wannan aure ya kasance aure ne wanda yake cike da ɗimbin alkhairi da albarka. Ya sa ya zamanto aure ne wanda zai share ma'amarya da ango hanya tiryan-tiryan takam-takam har aljanna. Allah Ubangiji ya haɗa kan amarya da ango, ya zuba albarka, ya bulbula albarka, ya bungula albarka, ya bunkuda albarka, ya takaka albarka, ya shatata albarka a cikin wannan aure. Tsiya da tsiwa da tsanani da zama a tsumma Allah ya tsare su. Bala'i da kata'i da jafa'i Allah ta'ala ya nisantarwa wannan aure. Allah sa irin auratayya ne wanda ake nema a musulunci. Muna roƙon Allah sauran auratayya na al'umman musulmi masu tangal-tangal Allah ya tsaida su tik, Allah ta'ala ya kare hayaniya da rashin fahimta a cikin auratayya ta musulmai baki ɗaya, ya sanya rayuwa mai daɗi da lumana da rahama da kwanciyar hankali da sanyin rayuwa a cikin dukkanin sauran auratayya. ‘Yan uwa, kamar yadda aka tsara za a gabatar da wa'azi kishi biyu, kishi na farko wannan wanda malamai sun riga sun gabatar shine wa'azi da za a huskantar da shi zuwa ga matasa kishi na biyu wanda za a huskantar da shi zuwa ga mayya to kallon haka ne yasa na shirya gabatar da wasiyoyi guda goma zuwa ga matasa a yanzu kuma da wasiyoyi guda goma zuwa ga mayya bayan sallan magarba idan Allah ya kai mu ya samu na cikin masu rai abin da yake da kyau da farko mu gane idan aka ce matasa to su ne zuciyar al'umma mai ɓuɓɓugawa idan aka ce matasa matsayinsu cikin al'umma matsayin kai ne a cikin gangar jiki idan aka ce matasa to su ne hanci wanda ake sanyawa gaba cikin tahiya idan aka ce matasa to matsayin zinariyar al'umma suke idan aka ce matasa su ne tatatta azurfa zaɓaɓɓa azurfa ingantatta azurfa ta al'umma matasa su ne tsarar bayan al'umma shasa masu hikima da masu hankali duka sun yi baki guda akan cewa idan kana so ka gano kimar al'umma da kwalitin al'umma da matsayin al'umma da fawa al'umma to ka kalli matasa idan ka ga matasan al'umma daga gili-gili sai 'yan shaye-shaye sai ka busa masu busa hayaki wanda suka mai da bakinsu kawar shamfama su ja sigari su ja shisha sai kuma 'yan ƙwaya marasa digi sai waɗanda suka rena manya ba su saurara ma uwayensu ba su saurara ma dattawan gari ba su ganin wani dattiza da horin gashi idan ka kalli matasa kaga sun koma rayuwa irin ta bunsurai ba abin da ke gabansu sai harakar 'yan mata ba abin da in suka ga mace shi suke duk macen da ta shawo kwana shi yake ya kamata a ce mata yin shi in matashi ya zama irin wannan duhun kan gare shi idan matashi ya zama sakarai gele kwabo baho tulu marasa lissahi mai duhun kai ɗubgagge to ka yi masu kabbara guda hudu wa'annan matasan domin an riga an kai su makabartar tarihi wallahi sai dai wasu su wa'annan an riga an gama da su jasa aka ce in kana so ka gano ƙasa gaba ɗaya yaya abenirkin wannan ƙasan yake shin ƙasa ce wadda nan gabanta za a samun haske ƙasa ce wadda ake mahwatan alheri a nan gaba ko ko rosassan ƙasa ce daƙunannen ƙasa ce tambaɗaɗɗen ƙasa ce ba a kallon zinariya da ƙasa take da ba shi ba ne ma'auni ba a kallon iranium da ƙasa ta mallaka ba shi ba ne ma'auni ba a kallon ma'adanai wanda Allah ya arzuta ƙasa da shi ba shi ba ne ma'auni ba a kallon wasu ababe wanda ƙasa ta mallaka na zamani ko na technology abinda ake kallo a gano cewa wannan ƙasai insha Allahu akwai haske akwai ci gaba wannan ƙasai insha Allahu akwai haɓaka za ta zama ƙasa wadda take saban sauran ƙasashe wallahi matasanta ne ake kallo in aka kalli matasanta aka ga kowa shushushu ne shashasha ne kowa kawai wani irin ɗu ne to wannan ƙasar kama duk abin da ta mallaka wallahi banza ne saboda matasan ba su da wayo ba su da ilimi ba su da sanin ya kamata to idan ya zama na al'umma matasan al'umma sun zama kasassu raggaye sai dai kawai su sace kai su yi wanka su koma ƙalƙashin inuwa su samu sabon kujeru su hai in inuwa ta zaɗa su ma su zaɗa gaba su zagi duk wanda ya wuce su canya kajin unguwa su yi ɓanna su yi swata su tada radiyo da baful manya su hana jama'a wato kwana wanda ya magana su cici ne mai albarka su nuna su fitsararrun matasa ne suna da take irin na zamani kunya ta ɗiyan dace ban da mu ɗiyan yanzu mun dake ta mun shanye mun samu taron maji in ka ga matasan gari haka suke to wallahi tallahi kama daina tsammanin ci gaba ga ƙasa wallahi babu ci gaba sai irin in ci gaban mai ginin rijiya ne da matasa ake gano ƙimar ƙasa da matasa ake gano ci gaban ƙasa. To alhamdulillah, a bisa ma'auni dai na ƙasanmu ta Nijar, in ka je wajen wasu matasa wallahi sai ka gode ma Allah. Tabbas, musamman in ka shiga university, university, university yanzu na Nijar, akwai ci gaba wanda a da can baya babu shi ɓangaren matasa, shi yasa ba mu sare ba. duk da kasancewa ana samun ɗaiɗaiku waɗanda har yanzu shushushu ne ba su ma san kansu ba balle su amfani wani ba su amfani kansu ba balle kai kai tsammanin sun amfani ka har yanzu akwai saurin rina a kaba a kotan wasu amma sai dai muna kallon matasa yanzu masu son addini a university university yanzu malamai ake gayyata suna yin wa'azoji da ba wannan damai a university ne zaka je ka tar da wani saurayi matashi a ce ma wallahi karatun likita yake ko a ce ma karatun injiniyanci yake ko a ce maka wato wannan matashin da kake gani yana karanta kaza amma wallahi in ka tsaya da kyau ka kalla sai ga watakila ya madara ka imani kai da ke yi masa muhadara to kaga wannan albishir ne mai kyau albishir ne mai kyau mun samu labari matasa masu karatu a jami'o'i akwai waɗanda in sun je karatu kamin su gama karatun suke program su har da ci alƙur'ani akwai wanda in sun je karatu kamin su gama karatun suke karanta littattafan musulunci saboda mi saboda sabbin tsarurruka wanda club de jeunes musulman take sanyawa a cikin university da institute da sauransu ubangiji Allah ya saka wa'annan matasan da alheri amma in ka dawo kote kaga waɗansu matasa kuma kuma sai ka ji gabanka ya faɗi ka sare sai ka tarda matasa wasu a university amma da wata buta ba ta shayi ba a in ta shayi ce ai da sauki wata katuwar buta gaban shi kawai yana ta hundo hayaki daga bakin shi kuma shi ba shamfama ba duk injinan duniya gaba ɗaya hiddo hayaki suke su koro shi shi kuma ja yake yana yin ciki da shi ba san ko yake nihi ba in ka ga motar don Allah jan hayaki yake ko hudda waki hidda waki shamfama ta mota ko ta moto shaƙa take ko kuma hurzo shi take hiddo shi take saboda bala'i ne ko duk injin duk motar wanda za a gani sai ga wallahi hudda waki amma shi wannan matashin saboda wayewar shi shaƙa yake yana ja sai ka rasa me yasa yake yin hakan to don haka 'yan uwa gyaruwar matasa shine gyaruwar al'umma manzan Allah ba wato a cikin a cikin matakaiya na rayuwa a cikin matakai na rayuwa wallahi babu mataki mahi kima mahi daraja wanda duk mutumin da yayye asarar wannan matakin bai ci riban shi ba kawai wannan an kai shi makabartar tarihi an gama kamar lokacin kurciya lokacin samartaka imamu shafi'i yace wa man fatahu ta'alimu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafati yace duk wanda neman ilimi ya kubce mai lokacin yarintar shi samartaka shi neman ilimi ko na addini ko na duniya ya kubce mai bai yi ba yace to wannan matashin don Allah ka sanya shi gaba ka yi mai kabbarori guda hudu domin gawa ci kawai an gama da shi saboda haka ‘yan uwa saboda mahimmancin lokacin samartaka saboda mahimmancin matasa kullum in ana hiran matasa sai ka tana da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka bincika a tari suwaye suka kewaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsohi ne yara ne ‘yan ƙananu samari ne matasa masu jini a jiki ‘yan taƙihe na Allah ‘yan gani kashenin addinin musulunci waɗanda in dai akan tallafa ma addini ne to ba su ji sai abin da manzan Allah ya tsara masu yan masu umarni ba su sauraron wato uwayensu irin yadda suke sauraron manzan Allah irin yadda suke ɗa'a ga Allah haka ake son matasa ka je ka karanta in ana zancen matasa kai in kai matashi ne mai ji da kanka gaye ne wise man kana jin cewa kai wani irin wayayye ne kai wani irin mai kai ne kai wani irin wato wanda ya gano rayuwa ne ka iya cin moriye kurciyanka wallahi in aka baka tarihin kwara ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu sai ka gana ashe kai kanka cikin duhu yake ashe kai cune ne ba kama iya cin moriyar samartaka ba har yanzu don Allah matasa na musulmai su nemi malumman su su dora ba su tarihin samarin sahabbai da ɗaya ɗaya a ba ku tarihin Salmanul Farisi da yanda ya gwagwarmaya tun farkon rayuwar shi har zuwa ƙarshen rayuwar shi ya yi amfani da samartakashi kuma ya ci riba ya mori rayuwarshi a baku tarihin mus'ab ibn umair sahabi saurayi ɗan kwalisa wanda ya iya wato wanka iya wanka in kana takama da kai saurayi ne mai ɗaukar wanka da an baka tarihin mus'ab sai ka gano a shekar zero ne plus zero plus zero mus'ab ka ka karɓi tarihin mus'ab ka gani ƙarshen wanka duk wani saurayi da ya taso a makka ya san da kwanan musu abu inda wajen wanka ne da wajen nuna yarinta gashi Allah ya halicce shi kyaukyawan saurayi kuma baya wasa wajen wanka turare wanda suke ƙarshe masu ƙarshen tsada su yake amfani da su musu abu ibn umair rana ɗaya da ya gano addinin musulunci shine gaskiya ya zo ya rungume shi ba shawara ko da uwayen shi bai tsaya sannan kuma abin ƙayatarwa musu abu ibn umar gidan kuɗi ya taso ba gidan talauci ba gashi saurayi sannan ƙwaƙwalwar shi tana ja sannan gidan kuɗi ya taso duk abin da yake so bai gagara shi idan fada ta cika ta matasa to haron wata na fadai taurarin da ke zauwa ya ƙara masamaniyar fadai kyawu shi ne musu abu ibn umair idan yin riga ya zo shi kannan nurun ala nur ka amma da ya karɓi kashe ka karanta tarihin musu abu amma da ya zamo jarumi sai amfani da wannan samartakai tashi da wannan ƙurciyai wajen hidimtawa addinin Allah ya ci ribar rayuwar shi ya more ma ƙurciyar shi wallahi har duniya ta tashi ba amincewa da abin da musu abu yake kai kawai ka zo ka shimka iskanci ko ka zage wani tsoho ko ka yi rashin kunya ga wani dattizo tun daga ma unguwa ku za a mancewa da kai kana nan ma da rai amma kawai matacce kake babu wanda ya san da kai sai in an ga wani dan iska ya yi iskanci irin naka wataƙila sai a tuno a ce shi ma dan iska wani ya taɓa yin irin haka don haka ‘yan uwa saboda mahimmancin wato lokaci na samartaka duk kullum in ana ba da labarin ashabul kahf cikin alkur'ani dole ne sai an tono da matsayin samari a cikin al'umma innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda Allah da kanshi yace lalle su wasu irin matasa ne waɗanda suka yi imani da ubangijinsu muka ƙara musu shiriya in ana zancen samari to saboda manzon Allah ya san matsayin matasa ya san kuma irin gwagwarmaya da ƙoƙarin da suke iya yi wanda a cikin al'umma ba a samu wanda zai iya yi ya sa manzan Allah ya ba su muhimmanci da karanta tarihin musulunci manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce diga-digan ɗan adam ba su gushewa daga gaban Allah har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu daga cikin wa'annan abubuwan ya ce sai an tambaye shi an shababihi fi ma afnahu game da samartakar shi a ina ya ƙarar da ita kasan wani samartaka tashi gaba ɗaya tana ƙarewa ne wajen ɓartaya da zaman inuwa wani shi ya ɗauka wai yanda saurayi yake shine kawai kullum ya yi wanka ya sanyo kaya masu kyau ya zo ya zaune ya ta zare-zaren ido na ƙyaƙƙyarce duk wanda ya wuce ya gulmar shi in ya mai ya yabe shi in bai mai bai zazzage shi ya aza wai haka nan ne samartaka take ita samartaka kawai lokaci ne na rashin nai lokaci ne na ɓata lokaci wani haka ya ɗauki samartaka a kote ɗaya kuma wasu samari sun ɗauki lokacin samartaka shine lokacin ƙin bin Allah. Samari da ‘yan mata da dama sun ɗauka wai in ana ɗan saurayi to lokacin ba abin Allah sai an girma ne ake bin shi. Don haka in kana saurayi kai ba dole ba sai ka zama mutumin kirki. In kana saurayi ba dole ba sai ka ɗora tsare sallah. In kana saurayi ba dole ba sai ka ma zama ɗan aljanna. kasa akwai wani karin magana da bahaushe wai ce abin da kunya kato a aljanna kenan yake ni shi kato kai wuta ce ta yi dacewa da shi wai abin da kunya kato a aljanna wannan karin magana akwai bukatar gyara cikin shi yau in kato bai shiga aljanna ba wane ne ya dace ya shiga aljanna aljanna ana samun ta da aiki da gwagwarmaya wajen bin Allah to sai aka ce kuma wai abin da kunya kato a aljanna kenan a ina ne ya dace kato to in ƙato ya ta wuta Allah waddan wannan ƙato ƙarhin ƙato bai maƙato amfani ba idan ya zama ƙatan ɗan wuta ƙato bai ci moriya ƙatantaka shi ba idan dai ƙatantaka shi ta kai shi wutar jahannama yanzu ka samu wata budurwa shekarar ta ashirin amma har yanzu babanta ziga ta yake yana cewa bebe taho ji take har yanzu ita wata irin yar jaririya ce gaba iyayenta saboda yadda zamani ya lalace har yanzu ji take ita bata ma kai ba bata ma fara sallah ba yanzu sai dai uwarta tana ce mata wai je maralle ya kin yi sallah tana hawa na yi mamma har yanzu ji take ita wata ai jaririya ce saboda lalacewa alhali duk macen da ta kai shekara ashirin wallahi yanda uwarki wadda ta haihe ki mammaki wadda ta haihe ki yanda take da littafin da ake rubuta mata lada da zunubi haka ke ma kike da. ‘Yan uwa, saboda mahimmancin lokacin samartaka, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Irtanim hamsan ƙabla hamsin, karibanci ababe guda biyar kahin ababe guda biyar. Cikin waɗannan ababen sai ya ce, karibanci samartakakka kamin tsuhanka, shababika ƙabla haramika. ka ribanci samartakakka kahin mi kamin tsohonka ya zo wallahi duk mutumin da bai ci moriyar samartakan shi ba wallahi sai ya yi ladama in ya tsuha wallahi kuma yin ladama shi yake nuna ma yana da hankali in gini-gini ne har ya mutu bai ladama amma in dai mai hankali ne hankali ya zo mashi wallahi sai ya yi ladama kai wanda ma suka ci moriyar samartakai tasu in tsuha ya zo suna ladama da basu lullumka ba balle kai da baka ci moriyarta ba saboda mahimmancin samari a musulunci da kuma ƙimarsu, idan muka karanta a tarihin musulunci za mu ganin cewa wato akwai hadisai da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da sha'anin samari matasa har sai da manzon Allah wata rana ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj kullum manzo Allah yana kokarin saita samari yana kokarin dora su akan abin da zai taimake su su ci amfanin rayuwarsu ɗan uwa musulmi duk saurayin da ya kalli kanshi ya dubi hankalin shi ya ga wai ya amfana da hankalin shi ko bai amfana ba sai ya ga a shi hankalin shi kokarin ma bata shi yake kullum da sahiya ta yi ya gano yana nan da hankalin shi to sai ya sha kwaya dan ya bace shi hankalin shi ma haushi yake bashi duk in ya tashi da saha ya ji kai da hankali na fa ina iya kiyaye kawai sai ya je da gangan wallahi ya sai kwaya ko ya sha giya ko ya sha wani abu kai wani ma in talaka ne bai da kuɗin shan giya bai da kuɗin shan kwaya sai ya sha kurkura akwai wani abu da ake ce ma kurkura an ce shi ma ba da hankali yake ya zama miskini ne kawai shi da ciyaji yake bai dace ba a ce ya zauna da hankalin shi kamar mutum to da kaga akwai wasu ababe masu kima masu daraja guda uku wanda Allah ya halitta a cikin gangar jikin ɗan adam to so ake ji inda sarmayi yake kullum ya ɗora lissahi wa'annan ababen guda uku wai ina more musu ko ko dai bani more musu na farko ciki shine hankalinka kana more ma hankalin da Allah ya baka ko ko ma ya zame ma abin yaki wani fashi yake kawai bai dace bane mutum ya zauna da hankali yasa kawai shi a wuni a awa 24 to sai ya ɓadda hankalin shi sau uku cikin wannan aure awa hudu ba hankali awa uku ba hankali kawai shi kullum dai gili-gili kullum ya sha ƙwaya kullum ya ɓadda hankalin shi haga hankali wallahi in samartaka ka ta ƙare baka ci ribar hankalinka ba ɗan akuyan gidanku sai ya yi ka jin daɗi rana alkiyama kaga jaki da kake renawa wallahi in ka gama rayuwanka baka mori hankalin da Allah ya baka ba wallahi jakin unguwanku sai ya hika gata hankali abu na biyu shine zuciyanka ka, ka binciki zuciyanka a matsayinka na matashi ka binciki ingancin zuciyanka idan ka gama rayuwanka kaga tsuha ya zo maka amma zuciyanka kullum ba abin da take so sai girbutu da iya shege ba abin da take so sai banna ba abin da take so sai sabon Allah ba abin da ke burge ta sai zalunci sai ta'addanci sai keta wallahi irin zuciye shedan ce gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku saurara lalle ne a cikin gangar jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru idan ta ɓace dukkanin jiki ya ɓace sai ya ce ita ce ni zuciya ya kamata samari su ɗora binciken zuciyarsu kullum yaya zuciya ta take ka yi kokowa da zuciyanka in rayuwarka ta ƙare zuciyanka ba ta gyaru ba wallahi kai ma ba ka gyaru ba abu na uku shine gangar jikinka gangar jikinka ƙato don allah ƙato ka saurara a matsayinka na ƙato ka kalli kanga ka ga masha Allahu Allah ya yi abkinka Allah ya yi arhonka shirgege ne kai to wannan ƙarhin naka da wannan naman da wannan damatsan da Allah ya halitta ma yanzu kai a rayuwanka babu inda kake ganin ya dace ka je ka more masu sai dai kawai ka yi zaune ka ɗora ɗaga ƙarhi ba wanda ya saka kawai ka ɗora ɗaga ƙarhi kana sargewa kai shi ne kwakwalwarka take haska ma shi ne cin ribar rayuwa shi ne cin ribar samartaka wannan shi ne cin amfanin gangar jikin da Allah ya halitta ma yanzu ka kyauta yanzu ka yi daidai kai ya kamata samarin musulmi su gano akwai bambanci tsakanin musulmi da kafiri a cikin dukkan komi domin samarin masu ɗaukar ƙarni suna ajewa ba wanda ya sasu ko yohane suke da wasu kafirai wanda ba su da addini maguzawa masu rayuwar dabbobi ko yohane suke da su to ba cewa ne ba ku bar daga karhe ku ci gaba da daga karhe amma dan girman Allah kar karhin naku ya kare kan karhe yau ba ka gani tsakanin karhe da karhi akwai alaka idan ya zama na karhinka ya tafi ga karhe to karhe ya fi karhinka idan ya zama na ƙarhinka kana nuna shi ga ƙarhe wallahi ƙarhe ya fi ƙarhinka duk irin girman ƙarhinka akwai alaƙa tsakanin ƙarhi da ƙarhi to tunda akwai alaƙa tsakanin ƙarhi da ƙarhi don Allah ka dubi inda ya kamata ka ci amfanin wannan gangar jikin taka inda ranar alkiyama za ka ji daɗi kuma tun a nan duniyanka kai in zama na kai ƙato ne amma kawai ɗan altar ne ba ka da aiki sai daga karahuna bari in gaya ma gaskiya wallahi tallahi yan dakon garin ku sun yi kacin amfanin ƙarhin da Allah ya ba su saboda su za su ɗauki buhu su sauke ba kan banza ba kuma sai ka je kawai ka nemo wasu karahuna watakila ma sa wasu kai ka zo ka ta ɗaga kana nishi ba wanda ya saka inda uwarka ta saka watakila da baka yi ba inda ubanka ya saka watakila da baka yi ba inda Allah ne ya sabkar da wahayi ya ce duk samari su ɗora ɗaga ƙarahuna wallahi da baka ɗaga shi ba to yaya aka yi kana ɗaga ƙarhe mai nauyi sai ka kai sha biyun dare kana ɗagawa sai ka kai ƙarhe ɗaya na dare amma lokacin da ladan yake cewa as-salatu khairun minan nawm ba ka iya daga bargon kwana sai ya maka nauyin da ƙarfi ya yi shi saukin dagawa ka ɗage bargo ka tashi ka yi sallah sai ya zama bargon nan ya maka nauyi bai ɗaguwa yaya ake kana takamar da ƙarfi gare ka duk abin da ka gani mai nauyi ne sai ka kwatanta ɗaga shi amma dai ɗan zanen da kake yahawa in kana ruwa wannan nauyin shi ya hi gaban ka ɗage shi ka kai sallah tur da ƙarhin ka ƙato Allah watan ƙarhin ka in dai ba za ka iya ɗage bargo ba na kwana don ka je ka yi sallah ka aikata abin da saboda shi aka halice ka amma kana nan kana ta nishi kana ɗaga ƙarhin da Allah bai saka ba annabi bai saka ba uwarka bata saka ba ubanka bai saka ba sarkin garinku bai saka ba babu wanda ya maka umarni kawai duhun kanka ne ya maka umarni da yin haka anya kauƙato ka kyauta ma kanka anya kauƙato ka zaɓi abin da ya dace anya kana cin moriyar wannan gangar jikin naka to a takaice ya kamata duk inda wani saurayi yake ya ɗora aunawa kullum wai shi yana ɓata lokacin shi koko yana cin amfanin karka yarda wallahi karka yarda a yi ba sati guda ba wuni guda karka yarda ya zo rana ta hoto ta waɗi ba ka yi wani abu ba wanda ko dai ka amfani kanka ko kuma ka amfani jama'arka ko ka amfani iyayenka ko ka amfani addininka a cikin shi idan yini ya zo ya wuce wallahi ka yi asarar wannan yini matukar baka amfani kanka ba a duniyarka ko a lahirarka to ga wasiyoyin guda goma wanda na ce zan faɗa wa matasa wasiya ta farko wasiya ta farko shine matasanmu na musulunci gaba ɗaya musamman matasanmu na ƙasar Nijar ya kamata mu tsare abubuwa guda biyar addinin musulunci gaba ɗayan shi ya zo domin kokowa da kare haƙƙi da fafatuka wajen ba da kariya ga waɗannan abubuwan guda biyar duk wani saurayi duk wata budurwa duk wani matashi duk wani ƙato ya kamata a ce wa'annan ababen guda biyar suna da muhimmanci a rayuwarsu yana ƙoƙarin ba su kariya yana ƙoƙarin tsare nashi da tsare na wasu menene wa'annan abubuwan guda biyar su wa'annan abubuwan guda biyar saboda muhimmancinsu duk duniya babu wata ƙasa wadda za ta tsara kundi ko dokokin ƙasa face sai da su ba wallahi in kaga wasu masu ilimi sun zo sun tsara dokoki na ƙasa amma ba su kula da waɗannan abubuwan guda biyar ba ba su ɗauki matakai ba sosai wajen ba waɗannan abubuwan guda biyar kariya na rantse da Allah ki da hummai ne jahilai ne ba masu ilimi ba ne amma mai ilimi wanda zai iya tsara dokoki to fafatakar shi da faɗuka tashin shi shine ya za a tsare waɗannan abubuwan guda biyar su ne ginshikin rayuwa su ne tushen rayuwa sai da su rayuwa take tsayuwa idan ɗaya daga cikinsu ya samu tangarɗa to rayuwa ta samu tangarɗa duk inda kaga rayuwa ta baje ta tarwace ta wace to ko dai wani ne daga cikinsu ya samu matsala ko kuma gaba ɗayansu don haka ya kamata matasa su tsare su ko bai kamata ba su ne malaman musulunci suke ce musu alkulliyatul hamsa wasu kuma malamai suna ce musu ummahatul maqasid ma'ana su ne ginshikin manuhohin shari'ar musulunci abu na farko cikinsu shine addini abu na biyu a cikinsu shine rai abu na uku a cikinsu shine hankali abu na hudu a cikinsu shine dukiya abu na biyar a cikinsu shine mutunci bari in ƙara zano su addini rai hankali dukiya mutunci addini rai hankali dukiya mutunci kaga waɗannan ababen guda biyar wallahi in baka tsare kanka su ba kuma ka ɗauki mataki wajen kamawa cikin al'ummanka a ba su kariya to dole kai kana da matsala dole ne lokaci ba ya isa saboda haka nake ɗan gaugawa domin waɗannan guda biyar ƙin kaɗai duk ayar da ka jawo cikin ƙur'ani to tana da alaƙa da su kowace aya ma ce ko za ka ɗan gwada ne ka jawo wata don ka gano cewa musulunci ya zo ne don ya tabbatar da wa'annan abubuwan guda biyar na farko tsarin shari'ar musulunci gaba ɗaya tana kokowa ne a wajen sai an tabbatar da su addinin musulunci gaba ɗaya musulunci ya zo don ya tabbatar da shi ko ba don ya tabbatar da shi ba to bayan an tabbatar da shi kuma sai shari'ar musulunci ta ɗauki matakai na ba su kariya matakai masu tarin yawa ɗauki example na farko wannan da na zana shine addini ko duk saurayin da bai iya kare addinin shi ba shi da kanshi bai iya tsaye da addini ba kuma bai kare ma al'umman shi addinin su to wannan saurayin an yi asara haihuwar shi duk inda kaga kato matashi cikin inda dan musulmi ne a banda kiristoci su wannan lakum dinukum waliyadin dan musulmi nake magana ko in dai wannan katan da gaske musulmai suka haihu shi kuma shi yana takama shi musulmi ne amma bai iya tsare addinin shi ba shi da karan kanshi kuma sauran al'umman shi wanda suke rayuwa da su bai ba da gudunmuwa wajen a tsare masu addinin su to wannan saurayin an yi asarar haihuwan shi saboda tabbatar da addini ne Allah ya turo annabawa kaf akwai annabin da ya zo ba don wannan manuhai ba saboda tabbatar da addini ne Allah ya sabakar da duk littattafan da ka sani wanda ka sani musamman ma wanda suka shahara su at-taura da zabura da injila da suhuf ibrahima wa musa da alqur'ani duk littattafan da Allah ya sabakar don tabbatar da addini ne aka sabakar da su saboda ana son a tabbatar da addini a musulunci aka ce duk wanda ya taso ya ce bai yarda ba a yi addini to in ya yi amfani da mulkin shi ko da ƙarhin shi to ya zama babban ƙunƙu mai matsala sai a kauda shi dole sai an yi addini ba shi yasa aka shari'anta jihadi ba shi menene ya sama shari'ar musulunci ta zo da jihadi manufar jihadi shine duk wanda ya ce in dai yana da rai ba za a yi musulunci ba to musulunci ya ce a yi hito na hito da shi a yi fafutuka shi bai isa ya hana a yi addini ba dole sai an yi addini bisa ban ƙasa amma duk wanda bai takura ma addini ba musulunci ya ce a kashe shi aya ta farko wadda aka sabkar da ita bisa kan jihadi cewa ta yi a yaƙaci wanda suka hana abauta ma Allah wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu
ta'tadu saboda mi inna Allah la yuhibbu ko ma hajji Allah ya ce udhina lilladhina yuqataluna أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا na'am وإن الله على نصرهم لقدير ko ma tauba Allah ya ce wa kalimatullahi hiya al-ulya وكلمة الله هي العليا wato kullum kalmar Allah ita ke sama haka Allah yake so a bisa doron duniya haka Allah yake so cikin halittun shi don haka ‘yan uwa addini wani malami ya ce addinu ra'asul mali fastam bihi la khaira fi duniya bila adiyan addini jari ne ka yi riko da shi saboda duniya gaba ɗaya ba ta da alheri inda babu addini don Allah ‘yan tambaye ka in aka ce duniya gaba ɗaya an baka duka kowa ya yarda kai ne jagora kai ke da komi an baka amma dai ba addini ka zauna ba maguje ko kafiri mai amfanin wannan rayuwar wallahi ba ta da amfani don haka duk ma wani wanda yake ganin ka san akwai jahilai cikin mu ko wanda sai su dora ganin a shi ana magana ƙasa ba a magana addini da ai kai ne ƙasar kai ba ma ƙasa ba ƙasa ne ma kai ai addini yana gaban duk wata ƙasa da ka sani addini yana gaban ƙasa kuma yana gaban kishin ƙasa idan kishin ƙasa ya sa ka saba ma Allah Allah waddanka idan fafataka wajen ka ɗaukaka ƙasarka ya janyo ka ɗora faɗa da addinin Allah an tabka asararka saboda wallahi addini yana gaba ga ƙasa koma wace irin ƙasa ce ko ƙasa mai tsarki da ke saudiya addinin musulunci in in banda ma addinin musulunci ta ma zama mai tsarkin don haka addini yana gaban ƙasa in ka ji jahili yana cewa a mu wannan dokokin ƙasa ne yana son ya zalunci addini to ka ƙyale shi jahili ne watakila ɗan wata jahila ko kuma shi ne dai jahilin da shi kaɗai abu na biyu shi ne mi rai wallahi duk inda al'umma suke matasansu ba su damu ba a kan su kama masu wajen tsare rayukan al'umma wallahi wannan matasa an yi asararsu duk inda al'umma take rayuwa ya zama matasan su suke ta'addanci na zubar da rayukan mutane wallahi wannan mutanen sun tabaka asara sun yi haihuwar banza dole ne matasa su zamo rayukansu suna da kima suna da daraja mutum ba zai kashe kanshi ba duk yanda du- duniya ta mai kunci musulunci biyar da baka kashe ranka wala taqtulu anfusakum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما wanda hoi zahi ya rataye kanshi ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا sai an sha wahala an turo sojoji وكان ذلك على الله يسيرا Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku saki ku kashe kayi kawunan ku ranka ba mallaka ka bace a tsarin addinin musulunci mallaka waje ce mallaka Allah in dai kai musulmi ne baka cewa ai rayuwa ta tawace in nan mutu ai kaina na kashi a ƙarya kake wallahi Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kar ku saki ku kashe kawunan ku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah ya kasance mai tausayi ne a gare ku sai ya ce mi wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya kashe kanshi ya rataye kanshi ya sha guba ya halbe kanshi fa sawfa nuslihi nara to da sannu zamu kona shi wuta ko kular bakin wake kai kawai kaje ka dana makan ka ba ma ba mai to wuta Allah zai kai ka haka alqur'ani ya faɗi wala tulqu bi aidikum ila tahluka kar ku saki ku jefa kawunan ku cikin hallaka don haka rai tana da kima amma daram ɗan adam da addinin shi wannan yake kima addini shi yasa kaji na fara zana shi wannan zanen da nayi na zano su ne akan eh akan wanda yake kima sannan bibi mashi sannan bibi mashi wanda ya daraja cikin biyar kin nan gaba ɗaya addini ne shi yasa musulunci ya yarda ka iya sadaukar da ranka saboda a kare addini saboda addini ba wasa bane ba shi yasa kaga gwarazan mazaje masu karɓa sunan mazaje sun sadaukar da rayukansu saboda in ba dan ma haka ba da addinin bi iso zuwa gare mu ba lillahi rijalun qad sadaqu taw'an lillahi wa madajan hamu lillahi bi qurbihim wa bi qurbihim sabaqal qadam jaddu fi sayri fanalul khaira wa laula Allahu lama qadam rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah Allah ta'ala ya kai rahama a kaburburansu abu na uku shine hankali da hankali da rai wani ke gaba rai yana gaba don haka an yarda mutum ya salwantar da hankali saboda ba rai kariya idan aka shiga wani rugumuci wanda dole ko dai a rasa rai ko dai a rasa hankali to kai kokari a rasa hankali ya hidan sauki sauki saboda kimar rai kaga saboda ana son ka tsare hankalinka shari'ar musulunci ta ma umarni da ka dora karatu saboda karatu yana ƙara ma hankali ne fawa yana ƙara mai ƙarfi shari'ar musulunci ta yi umarni ka ɗora bincike kuma ka ɗora tunani saboda tunani yana ƙara ma hankali hankali to magana kan hankali girma gare ta abin na hudu shine mi shine dukiya duk samarin da basu tsare hankalinsu ba kuma basu damu ba da su kawo gudunmuwa wajen a tsare hankulan al'ummansu duk samarin da basu tsare dukiyarsu ba kuma basu damu ba su kama wajen a tsare dukiyar al'umma da wannan samarin ba su da amfani. Dole ne samari ya zamanto su suke tsaye wajen ba da kariya, amma da samari sun zamo su suke taɓa dukiyar al'umma suna ta'addanci suna ‘yan sace-sace da ‘yan ɗauke-ɗauke da ‘yan bige-bige. Duk in suka ga dama kai sai su taso su yi zanga-zanga su fashe shagon wani su kwashe wasu ce an taɓa su sun yi zahi. Yau dan ka yi zahi sai ka zama ɓarawo ko macuci. a yi mutumin kirki ba zahi kai ba ko garwa shi ka zama wallahi ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin ‘yan adam ka san haƙƙin ‘yan uwanka. ba yayyiwa a ce don kayi zahiwe shi kannan sai ka cuci wani da ka ga samarin al'umma ba su da hankali ba su da tsari ba su da wayo na iya ba da kariya ga dukiyar al'ummarsu ta wannan samarin su da zero da ɗaya abu na biyar shine mutunci dole ne samari ya zamanto suna tsare mutuncin kansu da kansu kuma suna tsare mutuncin al'ummarsu to kaga waɗannan abubuwan guda biyar wallahi tallahi ina tabbatar maka shari'ar musulunci kaf tsare-tsarenta duk wanda zaka duba in zaka ja aya ko ka ja hadisi to ina tabbatar ma in baka sani ba ka je ka binciki masana sai sun hada ma alaka tsakanin wannan ayar da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar saboda shari'ar musulunci rankatakaf ta zo ne domin tabbatar da wannan abubuwan aikin ta na farko shine a samar da su a samar da addini a samar da rayuka shi yasa ta yi umarni a yi ta haihuwa duk wanda ka ji ya ce a bar hawa ƙarya ce shari'ar musulunci ta yi umarni a yi ta haihuwa a samar da rayuka sannan shari'ar musulunci ta yi umarni da mi ta yi umarni da a tsare hankali a haɓaka shi a ɗora yin abubuwan da ke ƙara mai ƙarhi ke ƙara mai wato abin da zai haɓaka da shi duk abin da zai kawo tangarɗa a kansu kuma ta ɗauki mataki shari'ar musulunci ta yi umarni a nemi dukiya ta halal kowa ya tashi ya nema sannan ta yi umarni wanda ya samo dukiya tashi ce kar a sace mai kaya kar a mai cuwa-cuwa a mai kuwan nan kar a yaudare shi kar a haice shi haƙƙinka ne ta ɗauki matakai akan duk wanda ya ce zai taɓa duke wani shari'ar musulunci ta yi umarni akan a tsare a samar da mutunci na al'umma shi yasa ta yi umarni da a yi aure ta yi umarni da a girmama aure ta yi umarni ta sanya dokoki daban-daban bisa kan lamarin aure ta ɗauki matakai akan duk wanda ya saba ma tsarin aure akwai matakai kan kwartaye akwai matakai kan yan zina akwai matakai kan yan liwaɗi akwai matakai kan yan maɗigo akwai matakai kan wato duk wani wanda zai saba ma tsarin aure ya kawo tsarin bunsurai ko tsarin akuyoyi ko tsarin tumaki ya kawo dabbanci cikin al'umma to shari'ar musulunci ta ɗauki mataki a kan shi wasiya ta biyu zuwa ga matasa ko in bari hakan to kun ga wasiyoyin nan guda goma ina ga sai dai wasu matasan ba dai na gidan rumshi ba kuma go tun da lokaci ba ya isa ai in an jima manya ne zan ba wasiyoyi guda goma dama wasiya ishirin ce na zo da ita guda goma zuwa ga matasa guda goma zuwa ga manya to na faɗi ɗaya an nuna kamar alamar lokaci ya yi saboda haka kenan zan dakata a nan amma tabbas ni da kaina na yi kwaɗayin in isar da waɗannan wasiyoyin saboda ina ganin suna da mahimmanci ga matasanmu kuma yana da kyau a ce matasa sun same su to amma da izinin Allah ta'ala zan dakata a nan saboda lokaci abinda na faɗi na daidai Allah ya amfane mu da shi gaba ɗaya kuskure kuma Allah ya share shi daga cikin zukatanmu insha Allah ta'ala wata rana a wata haɗuwai ta daban a wani waje ko a nan zan zo in sake karanto wa'annan wasiyoyin shi yasa dama mi magana da wanda ya gaito wa'azin nan na ce mai wa'azina da zan yi wa matasa yana buƙatar awa biyu ko awa ɗaya da rabi ƙaramci in a gurguje za a amma yana buƙatar awa biyu to kaga haka Allah ya ƙaddara don haka matasan gidan ramji Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka kuma Allah ya taimake ku cikin al'amuranku ku zamo matasa masu kishin jama'arku yana kishin ƙasa yana farawa tun daga kishin 'yan unguwa sannan ya zo zuwa ga kishin gari sannan ya zo zuwa ga kishin jiha sannan ya je zuwa ga kishin ƙasa sannan duk duniya ta amfana da ku amma in ya zama na a unguwarku kadai ana fama da ku don girman Allah ka gaya mana yadda za a yi ƙasa ta amfana da ku duk matasan da ya zama unguwarsu kadai fama ake da su an rasa yadda za a yi da su duk wani mai hankali ya san ba su kyautawa kai ya kamata matasa a ce suna wato kusantar malamai kasan akwai wasu ababe guda hudu wanda nan ne maɓuɓɓugar seta matasa nan ne maɓuɓɓugar wato gyaruwar matasa ko lalacewar matasa abu na farko cikin hudun nan shine masallatayya matasa ku ɗora kusantar masallatayyar garuruwanku kuma ku ɗora girmama malumanku idan kuna yin haka insha Allah kun kama tafarkin tsira kuma rayuwarku ba za ta taɓarɓare ba wuri na biyu shine radiyo masu aiki gidajen radiyo ya kamata ku san akwai amanoni akan ku na matasa idan shirye-shiryenku ciki akwai seta matasa da taimaka ma matasa to insha Allah kuna da kaso mai tsoka a wajen gyaruwar matasa idan shirye-shiryenku kuma sun zamo akwai lalata matasa da ɓata rayuwarsu to insha Allah ta'ala rahaɗuwanku da Allah sai kun hidawa buguwa wuri na uku shine wato tsarin tele ta ƙasa tele na ƙasa dole ne ya zamo cikin tsare-tsarensu gaba ɗaya akwai seti ga matasa in kau babu wannan to akwai tangarɗa kwata-kwata ba amma niyyar gyaruwar matasa ba wuri na hudu inda matasa suke samun mabubbugar da rayuwar da ka gani suna yi shine ga hannun masu karantarwa to su kuma masu karantarwa kala biyu akwai masu karantarwa na bangaren addinin musulunci akwai kuma masu karantarwa na bangaren boko to kaga waɗannan mabubbugan guda hudu su ne mabubbugan gyaruwan matasa ko lalacewar matasa amma yanzu kana iya karawa da na uku shine kafo na biyar shine kafofin sadar to Allah ta'ala ya kara ma rayuwar matasan mu na Niger gaba ɗaya albarka matasan mu na Niger Allah ta'ala ya kara musu himma da ƙwazo wannan misalin da malamai suka gayi da suka sauka a wasu garuruwa wallahi akwai shi kai ni a unguwanmu ma inda nake rayuwa wallahi na ga matasan unguwa akwai fade da aka yi cikin unguwan nan duk shekara matasa samari 'yan fada-fada su suke taruwa da felonansu da an ce damuna ta zo dama faban ya cika da rairai ya cika da ƙasa ruwa za su ɗora kwantawa amma wannan matasan su suke tashi su kamo aiki tun daga farkon santa har zuwa ƙarshe kawai sai dai gwamnati ta ba su feluna to wannan matasan sha'aninsu yana birge kaga inda matasa ana amfanuwa da su ta ɓangaren gyaran gari ta ɓangaren taimaka ma al'umma in sun gara mai cikin unguwarsu ba su jiran sai gwamnati ta zo ta cike su da kansu za su yi ƙoƙarin cikewa idan sun ga wata ɓanna ko wata ɓaraka su da kansu za su yi shawara ba zaman fada ba na shan shayi kaɗai suke a akwai tsari cikin fadarsu akwai tsari na kawo ma al'umma ci gaba da taimakon al'umma da dawa masu wallahi inda matasa suna yin haka da karamci an more su amma kai co wasu matasan sai dai Allah ta'ala ya kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah yan uwa mun saurari takaitacciyar nasiha amma gamsasshiya daga bakin shugaban majalisar malamai na jihar Maradiya Dr. Suleiman bin Daud tare da babban hafizin Alkur'ani mai girma Allah rahama Anas Adam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala gaba ɗaya da mu da su Allah ya haɗa mu aljannar Firdaus Bahaushe ya ce idan kunnen ya ji jiki ya tsira don haka matasa ku yi ƙoƙari ku rike sunan ku na matasa ba makasa ba Allah ya sa mu rayuwa mu albarka insha Allah kuma akwai wa'azi bayan sallar magariba da haka wanda bai ji ba to ya ji yanzu wanda ya ji kuma ya daura aniya kuma a gargaɗo mutane don mu taruwa akan wajen kwasa wannan garabasa bi ma'ana wajen samun lada daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala da haka yanzu an sallame kowa zuwa bayan sallar magarba in Allah ya yarda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh